أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa muna cikin karatun muƙaddima ta tafsiri na adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammadul amin shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin to a satin da ya gabata mun tsaya a safha ta sha biyu wajen wa min amthilatihi ko ba haka ba nan muka tsaya to kafin mu ci gaba da karatu akwai abu biyu da nake son in dan yi bita a kansu shine mun kawo zancen nakira suna wanda bai da alif walla mun ka ce in nakira ta zo fi siyaqin nafi ko ash-shart ko an-nahy tadullu ala al-umum sannan mun ka ce in ta zo fi siyaqil khabar al-muthbat an gane ko tadullu ala al-ibham wal ishmal kama abu yana adun kuli kenan sannan kuma in ta zo fi siyaqil amri tufidul itlaq kama abu ya zo sake farzuquhum to ba a faɗi ba yaushe za a ciyar da su mi za a ba su mutlaq ne ko ba haka ba sannan daga cikin siyaqul itlaq mun ka ce akwai fi'li ina fata mun fice fi'lul amri misali fa'azuhuma an ce fa'azuhuma ya ne za a yi musu haddi kaga abu abu ne wanda shari'a ta abin da nashi ina fata mun fice ni sai abu na biyu da muka kawo alfarqu bainan nakira da ismul jins domin waɗansu ba sa bambantawa tsakankanin su ina fata an fahimce ni shi wato abin nan shi ismu jinsin asalin sunan ismu jins kamar suna ne wanda salihun lil kathiri wal qalil in an faɗi masu yawa sun shiga ciki in an faɗi yan kaɗan sun shiga ciki ina fata ana fahimta ta ma'ana galibi kuma suke cewa ana bambanta shi ne da sauran kamar da siyar ɗin shi ma'ana ana iya bambanta shi kamar misali da ta'un in an ka ce samarun ana nufin 'ya'yan itace amma ka ce as-samaratu ana nufin guda na biyu kuma wani lokaci ana bambanta shi da jam'i da yawo in an ce arab larabawa arabiyun ba larabe guda ismu jinsin ne mun fahimci wannan da kyau ko to sannan kuma wani lokaci shi yana zuwa ma bai da mufradi gaba daya kaga an ka ce ma'un ruwa wato da kaɗan da mahewa duk sun shiga ciki labanin duk sun shiga ciki amma sai ismu jam'in zaka iske wani lokaci yana da mufrad amma laysa lahu min lafzihi kenan shi ba cikin lafazin sa ba sabani shi wancan ta'un ne ake cirewa kaga yanzu an ka ce rahatun jama'a in an ka ce jama'atun jama'a mu an mufrad kin su kaga ba jama'u ba ko ba haka nan bane sha'bun al'umma shu'uban wa qaba'il qabila qabila ar-rajul wal mar'a inda sun ka tattaru sune a jam'in shi ma'ashar ya ma'ashar aljinni wal ins thulla to kaga wadanga duka ismu jam'in ne ba su da mufrad min lafzihi mun fahimci wannan da kyau ko sannan kuma alfarqu bainan nakira da kuma wato ismu jins yana da kyau dalibi ilimi ya bambanta tsakankanin su domin ita wato shi ismu jins ya dullu ala haqiqa fi dhihni kamar jinsin abu da an ka dora ma suna to cikin kwakwalwarka ne kake kallon shi amma kuma yana ilmantowa na kira ne ina fata an fahimci ni to ita ko na kira tana nuna wannan jinsin ɗaiɗaikun shi da ke waje wannan haƙiƙa wadda in ka gani kana ganin wannan jinsin cikin ka to shi ake kira na kira kenan in ka ce rajulun cikin kwakwalwa ismu jinsin ne in ka ce rajulun a waje sai zama to wannan asura as-sadiqa sai zama to wato na kira ne ba sani ko mun fahimta ba don saboda waɗannan abubuwan suna da abin nan sun kace ismu jinsun yutlaqu ala al-haqiqa adh-dhihniyya al-muntaza'a min iddati mushahadat ay as-sifat sannan shi kuma an-nakira wato ana sa shi ne akan al-haqiqa wannan wanda take abu ne wanda yake ana ganin shi ma'ana in ka ga namiji yanzu kai ka san ko cikin wani jinsi yake ba sani ko mun fahimci wannan ba abubuwa ne suna da bambanci kuma sai mun yi hattara wajen bambanta ismul jinsi da kuma ma'rifa da alam ina fata an fahimci ni shi ismu jinsin ba na mutum guda ba ne shi kuma ma'arifa abu ne wanda an keɓance mutum guda da shi shi kuma alam yana karkashin ismul jinsi shi yasa a cikin wasu ma'arif gakka ɗauki cewa ismu jinsi da shi da ma'arifa kamar akwai lokacin da ma'arifa ma ismu jinsin ci yanzu kaga allazi ai ma'arifa ne amma duk mutanen duniya sun ɗauka allazi matsayin ismu jinsin yake sai in ka keɓance wani mutum guda da shi to wannan kuma ba dama don shi an kai ba an yi shi don mutane gaba ɗaya haka al-dama'ir hadhihi hadha hadhihi da ula'ika duka waɗannan asma'ul ajnas ne domin ba mutum guda ne an ka su a duniya ba sai dai karina ce take bambantawa an yi itlaqin ta akan wane ko wane ban sani ko mun fahimce ne ba karina take nuna al-mukhatab ake nufi ko mace ko namiji ko abin da ya kama da haka mun fahimci wannan da kyau shi al'alam sun kace ya dullu ala muayyanin bi hasbi wato wad'ihi bila qarina an ce fatima kaga nan shi alam ne wannan bai da bukatar wani abu amma shi ismu jinsu wani lokaci ko da an yi itlaqin shiga muayyan amma bi qarina sai an zama to qarinatul khitab ko qarinatul ishara ko abin da ya kama da haka ina fata an fahimce ni abu na karshe game da abin da ya sahi ismul jinsi yana zuwa mufrad kuma yana zamantowa jam'i kuma yadda ni kawo sannan kuma shi alam kala-kala ne don ya kamata in mun zo cikin nahau za a yi bayani kan alam akwai alam mufrad na mutum guda kamar ahmad akwai murakkab yan an ce murakkab idan ka ce abdullahi an sauni mutum da suna abdullahi sai mun yi hattara yan an san sunan shi abdullahi ne ba sifa ba to sai ya zamanto alam ne nashi don abdullahi na ya zamanto wa sifa wa anna me sunan baban mahaifin manzo sallallahu alaihi wa sallam abdullahi to a cikin suratul jinni wa annahu lamma qama abdullahi wa jalinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ya zama to sifa ne ba ma'rifa ba to murakkab kenan wanda an yi idafa shi akwai murakkab idafi ya an ce abdullahi kuma akwai murakkab masji kamar ba'la bakka kalmomi na anka masji anka cakuda su an kada su akwai murakkab isnadi kamar a ce jadal haqqu sunan wani mutum kaga fi'ili ne da fa'ili an kada an kasai wa suna mutum ko ta'abbata sharran kala rasul rasul ta'abbata sharran ashin ta'abbata shi ne ya sa abu alallan kowa mutum bai sani ba ya ɗauki kunama ya kaɗa cikin hamata kaga bala ya haɗu da shi sha ba ƙarana ha sunan wata mata ina fata an fahimci to waɗannan alamu dai za ku iya samun su daban-daban daban-daban da irabin su da yadda suke da yadda suke da abubuwa ne waɗanda cikin larabci an yi bayanin su to wannan na kawo shi ne saboda mu san akwai alam na mutum guda akwai alam murtajan kuma akwai alamul jinsi kamar usama wanda ana nufin kamar zaki duk jinsin zaki ana kiran shi usama ina fata an fahimci ni to duk dai wannan za ku iske suna da hukumce-hukumce a cikin yaren larabci in kun ka duba duka za ku gane su wajen ma arabi sannan shi in kun ka diba wato shi alamul jinsi na kira ne a matsayin lafafinsa domin ma'anarsa tana da faɗin ma'ana ina fata an fahimci na kira ne lafafi amma kuma in an ka duba min haithul ma'ana alamul jins nakiratun min haithul ma'ana nakira ne ta fuskar ma'ana saboda yana ɗaukar mutane da yawa ma'arifatun min haithul lafzi amma min haithul lafzi shi kuma ma'arifa ne domin ana iya kawo mishi hali ja'a usama rakiban ko kuma misali ja'a usama in zaki ake nufi misali sai a ce za'iran za'iran ba wanga na ziyara ba yana kuka daga za'ir ne ina fata an fahimci to sauran dai abubuwan da dole suna da yawa ba an kawo su ne don saboda mu fahimci anwa'u na alam akwai alam bil ghalaba wanda galaba ce ta sa an kasa shi ibnu abbas kaga idafa dai an kai amma sunan wani mutum ne al madina madina ta manzo sallallahu alaihi wa sallam bil alam bil alif wal lam ina fata an fahimci to don haka sai ku binciki i'rabin su da yadda ake i'rabin su in ya zamanto mufrad in ya zamanto idafa an kai za a yi idafa al-awwal abin ga in ya zamanto murakkab ne da sauransu dai duka akwai bayanai waɗanda suna da yawa ɗalibin ilimi kamar ya ji wani abu wanda bai san da shi ba yana da kyawu a cikin ilimi saboda ya ƙara zagewa wajen bincike wallahu alam to sai mu je cikin karatun malam yake cewa wa min amsilatihi misali na al-ijmal abin da ya zo dunkule an gane ko ko jumlace ko qawli qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala siratal ladina an'amta alaihim hayya wadanda kai ni'ima a gare su malam yace fa innahu abhama huna haula alladhina an'ama alaihim Allah ya kawo wadanda a dunkule wadanda ya ni'ima akan su alladhina an'amta alaihim walakinahu bayyana almurad bihim sai dai ya bayyana abin da ake nufi da su bi qawlihi wa man yuti illaha wa rasulahu dake malam bai kawo hukun aya ba amma mu za mu kawo wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ismu jinsin ne bai ce wa hasuna ulaika rufaqa'u ba domin jam'i ne rafiq ismu jinsin ne yasluhu ka gani yanzu ta fito ismu jinsi yasluhu lil qalil wal kathir shi yasa ce wa hasuna ulaika rafiqa ba dole ne sai ya ce rufaqa'u wanda ganin luga ba ta da amfani ko ba haka ba waɗanda Allah ya ni'ima akan su ya faɗe su a wurare daban-daban amma nan kamar ya kawo su ne wato ya dan faɗe su annabawa suna ciki siddiqai suna ciki shuhada'u suna ciki as-salihin suna ciki wa hasuna ulaika rafiqa sannan kuma can cikin suratul maryam ya faɗa ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min dhurriyyati adam wa mimman hamalna ma'a nuh wa min dhurriyyati ibrahim wa isra'il wa mimman hadayna wa ijtabaina idha tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya an yi nema a gare su kun fahimci wannan kafin mu yi nisa sheikh muhammad al-amin shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin a cikin adwa'ul bayani da ya zo a ƙarƙashin wannan da yake cewa wannan aya tana nuna ingancin shugabancin sayyidina abubakar radiyallahu anhu ina fata an fahimci domin yana daga cikin waɗanda Allah ya ce siddiqin as-siddiqin kuma suna cikin waɗanda lidina an'ama Allahu alaihim to ka gani siddiq ne kuma nasoshi su nuna siddiq ne to amma ina sai dan shi a ci maka ai hadisi ya tau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Fatima bid'atun bindi yuribuni ma arabaha kuma Abubakar ya bata mata zai ya hana mata gado kuma hadisi ne yana cikin sahihul buhari kai ko gaka yuribuni ma araba ai Abubakar ya bata mata zai don haka ya shiga cikin matsala ya hana mata gado manzo sallallahu alaihi wasallam kaga haka ya cutar da ita ina fata an fahimta kai ko sai kai zamani ka rasa yadda za ka yi in ta yi zai ka ce ka kwaita mutum wancan ɗan iska ai ba ɗan iska na ba dalili ake so ko ba haka ba ya hana mata gado saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce nahnu ma'ashar al-anbiya la nura mu ba a gado kenan idan ka bata ma mutum da rai ka bi Allah ko da mahaifinka ne ba a ce ka saba ma Allah shi yasa ko ya tsine maka don ba idan ka yi sallah wanka ya tsine wato kuma mi an kai cewa na Allah ya tsine wato shi kuma Allah shi ce kai sallah ya kuma Allah ya tsine wato sai ce makatoyi Allah ce wa warisa Sulaimanu Dawuda annabi Dawuda ya gadi Sulaiman annabi Sulaiman ya gadi Dawuda kuma an ce annaba ba a gado su kuma Zakariya ya ce fa habli min ladunka waliya yarithuni ko yarithni ko ba haka ba habli min ladunka waliya yarithuni kenan in wato qira'ata yarithni bi sukun ai mata sukun qira'ata Abu Amr kenan in tahab yarithni shi ko ya risu ni sai zama to wato kamar sifa ce ta waliya ta da kai dole sai an tashi wajen karatun shubuha a gane ta a sayar da zaba da amsa gwargwadon iko zakariya da ya ce ya risu ni zai gado na ko ya risu ni a waccan kira'a an gane ko zai gade shi ami ba kuɗi zai gada ba wa ya risu min ali yaquba kuma sai gadi duki ali yaquba in bai yiwa da an ka ce wa warisa Sulaimanu Dawuda to shi annabi Dawuda Sulaimanu daya daya haifa a'a ya gadi mulki ne Allah ya bashi mulki ne yadda baban shi mulki don Allah ya ce wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata ko ba haka nan bari sannan kuma Allah ya bashi ilimi ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين kenan shi ya gada mulki ya gada kuma hukunci irin yadda baban shi ya basuwa waye gadar mishi da wannan Allah ne yake gadar da shi domin da an ka ce wa warisa to ba ana nufin waye gadar da shi Allah ne gadar da shi waɗannan abubuwa ko ba haka ba wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harf idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma gadarwa kuma dole sai ka gade abu kuɗi wanda ake cewa wa awrasna alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha an gane ko wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrasna al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha ba haka ba ka a tashi da rigima ku tashi ku san yadda shubuha take ku sai da kuma mutun raddi a musulunci ba a buƙatar rigima da zage-zage abinda ake buƙata dalili in dalili ya bayyana mutum yana ɗauka ya ɗauka yana da rabo in bai da rabon ɗauka ko shi kenan in daga lata hadiman ahbabta walakin Allah ya hadiman yasha saboda suna karatun shubuha kwarai da gaske da mai aqidar khawarij da mai aqidar mu'tazila musamman mu'tazila da shi'a masu karatun falsafa da yan batiniya sun kware wajen juyar da dalilai sai ka tashi tsaye ka san yadda za ka yi domin kariya ce ga aƙida kuma turawa yanzu taimaka ma waɗannan aƙidu su kai da na kafircin da sunan kafirci da na kafirci da sunan musulunci duk sai a taimaka musu da kuma gurɓatattun aƙidu ka samu musu atul firqa wal adyan al mu'asira ka rike ka aji ka rinka duk in ka ji wani abu ka bincika ko al milal wan nihal na imamu shihristani ko al milal wan nihal na imamu ibnu hazm ko al farq bain al firq na imamu al baghdadi ka kan makanka Allah biya mu dai mun faɗa muku don ba mu san ko rayuwa tana tsawo ba rai bai tsawo kuma ba kowa ne bai san hanya kuma ba kowa ne ya san hanya bai ke fatan mutane su sani kuma ba muna yabon kanmu ba muna fata Allah ya tsarkake mu da niyoyin wa min amthilatihi yana daga cikin amsila ta ijmal abin da yazo a dunkule qauluhu ta'ala fadar Allah wa tukhfi fi nafsika annabi sallallahu alaihi wa sallam kana boyewa a cikin ranka mallahu mubdihi abinda Allah zai bayyana shi wagga ma mausuliya ce in an ce ma kala-kala ce akwai ma nafiya ma ra'aitu ahadan akwai ma mausuliya akwai ma masdariya akwai ma masdariya zamaniya ma dumtu hayya ai muddata dawami hayyan to ma in an ce mausuliya sai ka cire ta sai ka sa allazi sai ka ji ma'ana ta daidai وتخفي في نفسك ما الله مبديه أي وتخفي في نفسك الذي الله مبديه إجمال كنا كما يعود الإجمال ما يتي فإنه yadda sha'ani yake huna ko yadda lamarin yake huna anan cikin wannan aya abhama hadha alladhi akhfahu sallallahu alaihi wasallam Allah ya boye abinda manzo ya abunga tunda ya kawo shi a dunkule fi nafsihi wa abdahu Allah kuma Allah ya bayyana shi menene shi malam yace walakinahu ashara ila anna al-murad bihi zawajuhu an gane ko anna al-murad bihi zawajuhu Zainaba binta Jahsh auren da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai Zainab bint Jahsh haythu awha ilayhi dhalika ko Allah ya mishi wahayin wahin wa hiya fi wa fiya fi dhalika al-waqt tahta Zaid bin Haritha Allah yace zai aure ta kuma tana karshen Zaid bin Haritha shi ko shi ya shugabanci to kaga akwai matsala kuma Allah ce mai kai zaka auren ta to kaga sai koyi wannan li anna zawajuhu iyaha huwa alladhi abdahu Allah mala yace domin auren da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ma Zainab bintu Jahsh shine abinda Allah ya bayyana bi qaulihi falamma qada Zaid minha wataran lokacin da Zaid ya kare bukata da ita alwatar bukata ko ba haka ba awtar jami'in shi ne zawwajnaka ha sai mun ka aura maka ita وهذا هو التحقيق من wanda yace shine tabbatattan magana fi ma'anar aya a cikin ma'anar aya alladhi dalla alaihi alquran wanda qur'ani ya nuna wa huwa la'iqu bi janabihi sallallahu alaihi wasallam kuma shine dace da mutuncin manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ko ko darajarsa wa bihi ta'lamu malai yace da wannan zaka gane cewa annama yaquluhu abinda ma ya ƙuruhu kathirun minal mufassirin abinda da yawa daga cikin malaman tafsiri suke faɗa min anna ma akhfahu fi nafsihi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi wa abdahu Allah Allah ya bayyana shi wuqu'a Zainab fi qalbihi Zainab son Zainab ya faɗa a cikin zuciyarsa an gane ko wa mahabbatahu laha da kaunarta da yake yi wa hiya tahta zaidun tana tare da zaid wa annaha sami'athu qala wai ita Zainab ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce subhana muqallibal qulub sarki ya tabbata ga mai juya zukata ila akhir qissa mallaci har zuwa karshen qissa fa innahu kulluhu la sihhata la mallaci dukkan shi bai inganta ba wad dalilu alaihi dalili akan haka anna Allah lam yubdi min zalika shay'an Allah bai bayyana shi ba ma'a annahu sarraha tare da cewa Allah ya bayyana qarara bi annahu mubdi ma akhfahu Allah zai bayyana abin da ya ɓoye a ba a fahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam abin da ya ɓoye Allah ce zai bayyana shi shi ko Allah baya saba alkawari wa satara insha Allah malam yace da sannu zaka gani in Allah ya so tahqiq al maqam tabbatar da wato al maqam kamar a ce magana tantattan magana wadda an ka tantance ta fi hadhihi al mas'ala a cikin wannan mas'ala fi wato suratul ahzab a cikin suratul ahzab anan sai mu yi hattara wannan kisa da aka ce bata inganta ba shi ke nuna duk hadisin da ya zo da muqallibal qulub bai inganta ba akwai hadisai Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik na ana zancen wagga kissa ne shi yasa in ka ji an ce hadisi bai inganta ba ba karamin malami ne ga cewa hadisi bai inganta ba ina fata ana fahimta ta akwai bambanci tsakanin sanadi bai inganta ba da hadisi bai inganta ba hunaka farqun baina sanadin da'if wa hadithin da'if in an ce sanadi bai inganta ba yana yiwa ta wata hanya ya inganta shi hadisin amma an ka ce hadisi ne da'ifi ma'ana duk hanyoyin shi gaba ɗaya bai ingantuwa to kaga in ba wanda duk ya bi riwayoyin da hadisi ya zo ba ya bincika kuma duk riwayoyin nan da'ifai ne ko ko dukkan su akwai kadir cikin su wanda an ka karyata kaga sai a samu matsala yana yiwa a hada da'if da da'if da da'if da da'if sai su bada hasan kai ko ka ce hadisi ne wanda bai inganta ba guda ka sani lafazi guda ka sani da haka ai hattara ɗaliban ilimi mun fahimci wannan da kyau kawo za mu zo mu yi bayani don saboda ina ganin can zuwa gaba zai kawo wannan mas'ala din malam yace to wa misalul ibham kuma misalin abin da yazo a dunkule abhama shay'a an gane ko ajmalahu yazo a dunkule fi ma'ana harfin nan malam yace cikin harafi ya kare da al mawsul kuma ka gane cewa ku diba ko ni duk inda mawsul yazo cikin qur'ani zaka iske shi mubham ne yana buƙatar tafsir kuna fahimta ta in ya mai tuso 100 ko 200 don nan malam misali guda baka kakka dogara da shi da abin da ke son mu gane wa kan mukaddima muna karatun ta ne don tatbiqin ta duk inda ismul mawsul ya zo kai hattara in akwai ijmali to kana iya fitar da shi yana yiwa qur'ani ya faɗe shi karara yana yiwa kuma qur'ani bai faɗe shi karara ba amma akwai yadda za a yi a fahimci cewa abin nan qur'ani ya tabbatar da shi zan ba ku misalai kenan abin da nake so mu gane na ga duk inda an ka kawo wani misali ka tabbatar da cikin Qur'ani bai mutu ba dole yana da wahala a ce misalin da malam ya kawo guda ne a'a al-mutlaq da al-muqayyad cikin Qur'ani yawa ne da su al-ijmalu fil Qur'an yawa ne da shi sannan kuma al-ijmal bi sababil harf da ya kawo bai kawo abin da bi sababil harf ko al-ishtirak misali da malam ya kawo ishtiraki cikin kalmomi da dama shike akwai shi cikin fi'ili fi'ille masu ishtiraki cikin Qur'ani suna da yawa suna masu ishtiraki cikin Qur'ani suna da yawa harafi mai ishtiraki cikin Qur'ani na da yawa sannan ibhami a cikin ismul mawsul yana da yawa kafin mu je cikin ibhami a cikin harf ibham yanzu misali Allah subhanahu wata'ala yake cewa wal yahkum ahlul injili yace mi bima anzalallahu fihi mutanen injila su yi aiki da abin da Allah ya saukar a ciki ma din nan mausuliya ce billazi anzalallahu fihi to daga cikin abin da Allah ya saukar a cikin injila kun fahimta shine akwai bayanin annabta ta manzo sallallahu alaihi wasallam shi imani ne وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد shi yasa kiristoci ce ai cikin qur'ani ba an ce kudu yan wuta ne ina aya su ce Allah ya ce id qala Allah ya Isa inni mutawfika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyama Allah ya ce ma annabi Isa zai sanya wadanda suka bi shi saman kafira zuwa tashi alqiyama ashe duk kudu kafirai ne ba kaga dan nan ceto ga wata sabuwa ko ba haka ba ko ba haka ba a'a akwai amsa amsa shi ne cewa wanda duk bai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai bi annabi Isa ba don ya ce wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin to duk abin da ya zo cikin injila wanda Qur'ani ya bada labari bima anzalallahu fihi ne billazi anzalallahu fihi na fata an fahimta don haka akwai ijma da ya kamata duk inda ka ji allazi ka hankalta in dai ba kissa bace yanzu kana jin wasu ma'anoni daban-daban daban-daban da ba su fito a ciki mun fahimci wannan kenan misallan suna da yawa kuma za ka iya fitar da ayoyi daban-daban karkashin wannan kan mu zo kawai mu ɗauki mutsannin misallan mu ce abin nan shi kina a wuce su a'a da ka ga mamun suliya allazi ko allati ko allahi to mujmal ne na buƙatar tafsiri ko cikin alkur'ani ko cikin sunna innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum suwaye su sai ka kuma kai tahqiqin su والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون waye shi alladhi yu'ti malahu yatazakka wane ne shi ijmali ne wani lokacin ya zama to ya tabbata a nasu ingantacce a bayyana shi wani lokacin in bai inganta ba a bar shi Allah bai bukata a san shi mun fahimci wannan ko to malam yace wa min wa misalul ibham fi ma'na al-harf abu yazo dun kulli amma cikin ma'anar harfi qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa anfiqu ku ciyar mimma razaqnakum daga abinda mun ka arzita ku malam yace fa inna lafzatu min ita kalima ta min fihi a cikin wannan littaba'idi tana iya zakuwa littaba'idi ma'ana sashe kenan sai nan wa anfiqu ba'da ma razaqnakum walakin hadha al-ba'd al-madlul alayhi malace shi wannan sashen wanda lafazin min tabayyana an gane ko bi harfi tab'id da harafi na tab'idi al-ma'mur bi infaqihi wanda Allah ya umurni a ciyar mubhamun huna ya zo a dunkule domin an ce ba'd sashi rabi ɗaya bisa uku biyar kaka bai bayani kaga sai ka biyo ka wuce amma malam ya ce wa qad bayyanahu ta'ala Allah ya bayyana wannan bai kaulihi da fadarsa ko ba haka ba wa yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambayar ka mi za su ciyar ko ba haka nan bane yace to kuka ce qulil afu ka ce musu al'afu nan sai kai hattara ina fata an fahimce ni qira'a biyu akwai anan akwai qulil afwa akwai kuma kira'a qulil afu da dhamma abu amr ibn al-ala shi karanta qulil afu sauran qurra sun karanta qulil afwa to amma da yake qulil afu galibi nan ake suku ake tsayawa to duk sukuni za a yi da mai dhamma da mai fata shi sabaka gane ma akwai wani bambanci sai in wucewa ne za a yi sannan za ta bayyana ko ba haka ba laraba sun kace kamar yadda malamai suke cewa sakin taslam in kana son ka tsira ijtaba'na مع إبراهيم في الجمعية في الجامعة المدينة المنورة كوي shi yasa hada dan jami'a daga ƙaryar larabci an ce duk wasali abin shi yanzu na ana kamo shi shi da ba yake gani ya larabci to ana a gurguje wannan aya sai mun ɗan yi mata bita kaɗan saboda ba ma wuce ta kai tsaye in an ka ce ƙulil afuwa shi al'afuwa shi ne maf'ulu bihi tun da ya ɗauki fata amma an ka ce ƙulil afuwu to ai bai ya ɗauki ban ba asalin shi sai ya zama to an shafe mubtada an gane ko kenan huwa al'afu abinda za su ciyar shi ne al'afu an gane ko sai ya zama to khabar to yanzu wannan jumla ta mubtada da khabar dukkan ta sunata maf'ulun bihi i'rabul jumal sai kai hatta akwai i'rabul mufradat akwai i'rabul jumal sannan ka san aljumal allati laha mahallun min al-i'rab wal jumal allati la mahalla laha min al-i'rab alal aqalla ka kuma cikin mughni al-labib an kutub al-a'arib jumloli ana i'rabin su to wajja i'rabin jumla nan ne sai ga mutun ya hada cikin rabi bai sani ba na fata ana fahimta ta to wannan na farko kenan na biyu wannan aya farkon ta yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون تو اثم كبير كما اكوي اثم كثير ko ba kanan bane to kaka zamu yi da ismun kabirun da ismun kathirun tunda duk qira'o'i ne hamza da kisa'i sun karanta ismun kathirun zunubi ne mai yawa mai kathir mai yawa ko wasu ka ce to kathirun kinan saboda masu aikata caca da shan giya suna da yawa shi an ka ce kathirun wasu ka ce a saboda yawan aikata su da ake yi kathirun mai yawa na kabirun kuma mai girma don saboda dama da caca da shan giya suna da cin kaba'ir kaba'irun zuru don haka babu kira da ta ci karo da wuta ba na ma'ana babu cin karo da juna mun fahimci wannan to da amma Allah ya ce fihi ma cikin su ithmun kabirun akwai zunubi mai girma guda ɗaya in ka aikata ita giya matsalar ta to da ya ce kasirun in mutum ya sha giya yana iya ƙarya yana iya je zina yana iya ci mutumcin mutane ismun kabirun ita kanta zatin ta caca da abin ga zunubi ce mai girma kuma tana iya haddasa wani kaga sai ta ƙara girma kuma tunda zunubin da ke haifar da wani ba ɗaya bane da zunubin da bai haifar da wani ko ba haka nan bane shi yasa masu ke kiran giya ummul khaba'ith ko to Allah ya kyauta to da haka wai tsaddo kama zai fiquna qulil afu malin yace al aya wal afu az-za'idu ala al hajati ad-daruriyya abinda ya wuce daga bukatarka shi yasa zaka bayar daidai abinda ba kai ba kana da bukata ba wasatara idahu ma yace da sannu zaka ga bayanin wannan fi awwali suratul baqara a farkon suratul baqara insha Allah ta'ala ya Allah ya so da yake ba tafsirin adwaul bayan muke karanta mu bishi tun farko har karshe an gane ko nan malam ya kawo wata mas'ala ne ta a cikin suratul baqara to an ce al'afu abinda kake da wato abinda ya wuce bukatarka ko ba haka ba bukata asasiya ake nufi don kuɗi ba su taɓa isa ɗan adam ba babu wanda kuɗi sun ka taɓa isa amma da ana nufi abinda kai larurorinka ne na cilas a rayuwa ka ƙare da su mun fahimci wannan wanda shi ne abin da yanzu ba mun mu doka wadata ba Allah rufa ma asiri duk abin da kake da bukata takardar ruwa da ta wuta da ta abincinka na yau da gobe duk ka same shi amma kai kana cewa kai ba wadaci bane wai fi ka wadata yau ukraine ƙasa kafirai ce ko sallah ba ba su yi kiristoci ne ko waɗansu ma ba su yarda akwai allah ba mulhidun ne amma yau suna cikin bala'in da mu mun fi su so dubu turai tana cikin bala'i yanzu ba wuta sun saba da daɗi amerika tana ɗauka kuɗi tana zubawa yaƙi ana ta hallaka dukiya suna cikin bala'i kuma kai kai yanzu kana zaune kana sallaka yadda ka ga dama ga ɗiyanka nan suna wasa kana jin daɗi kuma kana cewa kaza kaza kaza kaza kaza kaza ya kamata mu ji tsoron Allah to a nan malam da ya kawo ya kawo wani iskali ya ce abin da ya dado akan bukata to kuma su sahabbai sai Allah ya yabe su ya ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifitawa wani akan su ko da suna da bukata to ya za yi da wannan haka akwai matsala kuma yabon su na yi kuma ga afu an ka ce a bayar wa yas aluna kama za yun fi kuna ƙulil afu nan sun tambayi nau'in ma za yun fi kuna mi za su ciyar yas aluna kama yun fi kuna ƙul ma an faktun min khairin falil walidai ne wal akrabi na wale ta mawar musaki da wani sabi kaga ita kuwa ga aya ta bayyana waɗanda za a ba sun tambayi ma yun fi kuna mi za su ciyar sai an ka ba su waɗanda za su bayarwa ita kuwa ga aya ta ce ƙulil afu uslubul hakim kenan in an kai ma tambaya akwai buƙatar ka ƙara bayani don a gane sai ka ƙara mun fahimci wannan daga cikin aujuhul jama'a da malin ya kawo wanda dai ina ganin guda ne ma ya kawo a can shine cewa idan za ka bayar ka fifita wani akan ka amma kai kana da wata hanya wadda za ka samu gobe to babu matsala misali ina da jika ɗari wani na da bukata kwarai su kaɗai nake da su sai ni bashi amma ni ina da gidajen haya yana yiwa a wata ana kamin kuɗin haya jika ɗari biyar biyan matsala babu shi yasa ka bayar da duk abin da gare ka idan kana da waɗansu hanyoyi na daban babu matsala domin domin kamar yau ne baka da gobe ma insha Allah kana iya samu mai aikin hannu yau dan ya baka abin da ke hannunsa gobe yana yiwa kuma ya samu wanda ya fi wannan ina fata ana fahimta ta to don haka amma kada ka bayar duka kai kuma ka koma bara musulunci bai da wannan ba mun fahimci wannan to shi yasa Allah ya yabe su ba zama da suke ba suna yin aiki suna da harkokinsu suna da gonakin dabino suna noma ko sun baka yau gobe Allah na iya ba su dabino kuma su samu arziki ban sani ba ko mun fahimta wallahu ta'ala alam to kenan duk inda harafi ya zo da ibhami sai kai hattara min min min din litabidi duk cikin qur'ani inda ta zo min tabidiyya in ka dauke ta guda nawa ce sannan ya za a yi a fassara shi da alqur'ani ko ko da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko da ka'idodin shari'a mun fahimci wannan ko malai yace wa min anwa'il bayan yana daga cikin nau'i da bayani fi hadal kitabil mubarak a cikin wannan littafi mai mai albarka an gane ko bayanul ijmal al waqi bi sababi ihtimalin fi mufassir ad-damir shine bayanin bayani da zo a kumshe ko a dunkule ta dalilin wato ihtimal fi mufassir ad-damir an gane ko kamar ya zamanto abinda zai fassara damiri yana daukan ma'anoni fiye da daya wa huwa kathirun yana da yawa shi yasa yana daga cikin asbabu ikhtilafil mufassirin dalilan da suka sa malaman tafsiri suna sabani shine zamanto damiri yazo a rasa gawa za a mai da shi wani lokacin damiri yana iya kuma zuwa ga dukkan abinda aka faɗa wani lokacin kuma dole sai an ayyana daya to in suna zuwa dukkan ga waɗanda an ka faɗa to sai a kawo su sai a ce to amma dai ga wanda ake ganin yafi fitowa fi wani lokacin kuma an gane ko in bai yiwuwa to sai a zaɓi wanda aka ganin a rinjayes domin ikhtilafu tanawwu za a yi tarjihu ne amma ma huwa abin da za a zaɓi ma huwa aula a yi tarjihi amma za a ce wannan shi fi cancanta ya zama to na farko ko na biyu ko na uku kun fahimta kuma a nuna maka cewa ba su ci karo da juna ba shi ko ikhtilafu tadad bai yiwuwa a haɗa su tunda sun ci karo da juna to sai a ɗauki ɗai ko biyu waɗanda ke iya shiga sai a rinja da su akan saura kuma a baka dalili magana ta ne kawo a ba na san ba kuwa fahimce ta bari mu ba da misali bil misali ya tadhul maqal Allah subhanahu wa ta'ala ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai nima akan su siratal mustaqim wasu sun kace siratal mustaqim shine qur'ani wasu sun kace siratal mustaqim shine manzo sallallahu alaihi wasallam wasu sun kace siratul mustaqim sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata ana fahimta ta wasu sun kace siratul mustaqim musulunci to in mun ka dauki musulunci shine siratul mustaqim in mun kace qur'ani ai qur'ani shi zo da musulunci in mun kace sunna ai sunna tare da qur'ani take wa'ai raba su to me kake so kaga ikhtilafu tanawwu ne amma idan mun ka dauki musulunci da shi da mutuwa shamil sai mu huta misali ban sani ko mun fahimta ba kaga babu cin karo da juna amma in an ka samu sabanin da ba a yi hada su to sai a rinjayar da wani da akan wani da dalili to shi wani malami a kasar Saudiya ina ganin Funaisan yana da doctora da ya rubuta a jami'atul ina ganin imam ne ko malik sa'ud tsakankanin su dai asbabu ikhtilafil mufassirin dalilin da suka sa malaman tafsiri suka yi sabani sai ka karanta ka gansu asbabu ikhtilafil muhaddithin da wani malami khaldun al-ahdab sannan asbabu ikhtilafil fuqaha ka karanta raf'ul malam an a'immatil a'lam da shaykhul islam ibn taymiyyah ga dalilin da ya sa malaman fiqh suka yi sabani ba haka na aka yin sabanin ba don ana son a saba ma wani kuma ka karanta bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid kaga ya kawo sabanin malamai ya kawo dalilan su ya kawo dalilin da suka yi sabani yana wayi ko iya waina wayi maka kwakwalwarka ina fata akunci ni to wannan dai a guruje na da ba kusu malai cewa huwa kathirun cikin qur'ani yana da yawa wa min amsalatihi ga misali qawluhu ta'ala fadar Allah fi suratul adiyat a cikin suratul adiyat wa innahu ala zalika lashahid wa innahu shi waye shi ala zalika akan haka lashahidun mai shaida na malai ce fa inna dhamir shi wannan dhamiri yahtamilu an yakuna a'idan ila al-insan yana yiwa a maida shi zuwa ga dan adam ko wa an yakuna a'idan ila rabbil insani ko ko amai da shi zuwa ga ubangijin dan adam al-mazkur wanda aka bada fi qawlihi innal insana li rabbih lakanud dan adam game da ubangijin shi lakanud kaga al-insani yazo rabbih kuma yazo lakanud walakin an-nazma al-karim yadullu ala audihi ila al-insan mala yace an-nazmu al-karim kamar tsarin jerin kalmomin al-qur'ani yadullu ala audihi ila al-insan yana nuna cewa yana koma ne zuwa ga dan adam wa in kana huwa al-awwal fi al-lafzi duk da yake dan adam shi ya fara zuwa a cikin lafazi kenan ya kamata ka'idan nahwu tana cewa ad-damir yarji ila aqrabi mazkur to ba wai alal itlaq bane wani lokacin ana saban wannan ka'ida ina fata an fahimce ni wa in kana huwa al-awwal fi al-lafzi bi dalil qawlihi ba'dahu wa innahu li hubbi al-khair la shadid dan yace wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li hubbi al-khair shadid to kaga innahu innahu inna sai an gidi bi nasqin su sai aka hada su malai yace fa innahu lil insani bila niza wannan dhamiri yana koma zuwa ga dan adam bila niza in shi wa innahu li hubbi al-khair la shadid yace to wa tafriqu ad-dama'iri ararraba dhamirai bi ja'li al-awwal al-awwal lirabbi amaida na farko ga Allah wa thani lil insani na biyu kuma a ce na adam ne la yaliqu bin nazmil karim bai dace ba da tsarin jerin kalmomin alqur'ani mai girma ina fata an fahimce ni wasu za su sallaba wasu ba za su sallaba ba ban sani ko mun fahimta ba kun ga kun ga damiri galibi an kawo mudafun da mudafun ilayhi ko ba haka ba damiri shi na zuwa ne mudafun ilayhi ko ba haka nan bane in damiri yazo amma suka ce wani lokaci yana komawa zuwa ga mudafin kanshi ina fata an fahimce ni وقال فرعون يا هامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع كو فاطلع اقراء الى اله موسى واني لاظنه كاذبا لاظنه لاظن موسى كاذبا با ina kuma ne zuwa ga Allah ba kaga ila ilahi Musa abdamir a ka'ida zai na kuma ne zuwa ga shi wancan an gane ko mudaf amma sai kuma zuwa ga mudafun ilayhi ila ilahi Musa kaga ya koga cikin kuma zuwa ga ilah ba ga Musa ba tunda shi Musa mudafun ne abin nan ya kamata ya kuma zuwa ga mudafun ilayhi ba mudafun ba amma a larabci lokacin yana zuwa to amma anan shi ma az-dabir yarji ila aqrab mazkur kun ga an saba ma wannan wannan kaida ina fata an fahimce ni waɗansu daga ciki suna igana a ai babu matsala wa innahu shi dan adam ala zalikal shahidin yana shaida domin mu da kanmu wani lokaci mun san cewa muna butulce mana imomin Allah ko ba haka nan bane kuma wa innahu ala zalika la shahida Allah mai shaida ne akan wannan don Allah ya faɗa a cikin ayoyi da dama innal insana la zalumun kaffa ko ba haka nan bane ha don haka kenan babu laifi a ce Allah ya shaida akan wannan kuma Allah yana shaida akan abubuwa da dama shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah yana shaida wa kafa billahi shahida don haka ba laifi a danganta shi zuwa ga dan adam ba laifi a danganta shi zuwa ga Allah sai dai in an kalli nasku na tsarin larabci a ce to min babu aula a danganta shi zuwa ga dan adam kaku ga dan adam wani yana shaida cewa ya butulce ma Allah kenan ku abin da ya saura a tuba a dawo mu je ko to malam yake cewa wa min anwa'il bayan yana cikin nau'i na bayani allazi alwa'il bayan allati tadammanaha هذا الكتاب المبارك waɗanda wannan littafi mai albarka ya kumsa an gane ko kaga nan da malam yace allati tadammanaha domin dabiri shi na koma zuwa ga al-anwa ba yana koma zuwa ga al-bayan ba al-anwa jami'i ne sai dabiri kuma zuwa gare ta ai hattara kakka ce akwai kuskuri ko ba haka ba an yadhkura hadha alkitab albarak an yadhkura shay'an fi mawdi'in nan ya kamata ya ce an yadhkura shay'an sai an kawo an yadhkura shay'a shay'a to shay'an ya kamata a ce yana yawa kuskure rubutu ne yana yawa malam ne yayi kuskure don malam yayi kuskure malam ba masumi bane in kuma masu rubutu da sun kai kuskure kuma su suka kai kuskure shikenan an yadhkura shay'an ya kamata tunda babu alif wallam fi mawdi'in ya ambaci wani abu a cikin wani wuri kinan wata aya thumma yaqa'u su'alu anhu sai kuma tambaya ta zo wa jawabu wa jawabun fi mawdi'in akhar sai amsa amsa shi ta zo a wani wuri ko ba haka ba ka qaulihi ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai malai yace fa innahu shi yadda sha'ani yake lam yubayyin huna mal murad bil alamin ni ake nufi da al alamin ko ba haka ba kaga nan ya faɗi al alamin ne cikin qur'ani sun ka ce min al alama li annahu alamatun ala mujidihi duk halittu suna nuna wanda ya halicce su yadda salula tana nuna akwai wanda ya yi ta mota tana nuna akwai wanda ya yi ta ko ba haka nan bane ko akwai mota da ta taba yin kanta to ya za a iya ce san bai da kasai da mutane da halittu gaba ɗaya don haka shi sun ce al'alam an gane ko alamatun ala mujidihi yana nuna wanda ya samar da shi shi yasa waɗansu sun ce wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid duk abin da ka gani yana maka akwai Allah don yi ba shi yake kanshi ba ko ba haka ba malan ce fa innahu lam yubayyin huna mal muradu bil alamin bai bayyana abin da ake nufi da al alamin ba walakinahu waqa waqa su'alun anhum tambaya ta tabbata akan al'alami na wa jawabun da amsa fi mawdu'in akhar aw wuri wa huwa qawluhu ta'ala shine fadar Allah qala fir'aun wa ma rabbul alamin fir'aun ya ce wa ma rabbul alamin da Annabi Musa ya zo masa kaji wai dan dan ta'adda ma rabbul alamin a cikin suratul shu'ara a cikin suratul taha ya ce faman rabbukuma ya Musa to ana akwai matsala ma lil aqil inda ghairil aqil man lil aqil to kuma ya anka kuma nan can cikin kwaha anka ce man rabbu kuma fir'auna ya ce bar kuma ya ce ma rabbul alamin kuma duk qur'ani kuma duk kissa guda ce kuma Musa na da fir'auna tab ban sani ko mun fahimta ba nan dole sai ka koyar da ake yin aljam'u bainal qisas qissoshin qur'ani in sun kazo can an cire kaza na an sa kaza kenan wadansu malamai suka ce fir'auna ba da larabci yake magana ba idan Allah zai iya hikaya nan maganar fir'auna da lafazin da ya gada ba shi ke nan ɗaiki wasu ka ce a'a tana yi wa tattaunawa biyu ce wani wuri ya ce man wani wuri ya ce ma an gane ko ke zai zamto akwai ikhtilaful makan wasu zaman tun da ba lokaci ɗaya bane wasu kuma suka ce a'a fir'auna ya tambayi ubangiji ya tambayi sufin ubangiji domin man yus'alu an biha an zat ma yus'alu biha an sifat to can sai kawo tambayar da akan zati nan cikin surtu shara'i sai kawo tambayar da an kai akan sifat kadiba cikin wani littafi da ake kira al-hashdul at-ta'birul qur'ani na ustad dr fadl samar ra'i ya kebe wani babi da yayi al-hashdul fanni littafansa suna kawo yadda can an ce kaza can an ce kaza wani lokaci ya samu dacewa lokacin baya samun dacewa a matsayin shi da adam ko ba ka dan bane ka kawo al-jam'u bainal qisas sai ka gane wannan in ba ga nan ba yanzu kana cikin rubu sai a ce wato na an ce kaza na an ce kaza ya za mu yi mu jam'u bainahu ba kaji fir'auna cewa ma rabbul alamina ba yi ubangijin talikai qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma shine ubangijin sammai da kasai da abin da yake tsakankanin su kenan al alamin an ka ce maka an ce maka to menene al alamin sai ka ce wato as samawati wal ard wama bainahuma wa su'alu fir'auna hadha la'anahu Allah ma ran yace tambayar fir'auna Allah ya tsine mashi wa in ka tsinanne na kuma Allah ya ƙara tsini mai wa in kana fil asli an rabbi jalla wa ala duk da yake ya ti tambaya akan ubangiji wanda yake jalla ya daukaka wa ala kuma ya daukaka kwarai da gaske an gane ko faqad dakhala fihi al jawab amsa ta shiga anil murad bil alamin abinda ake nufi da al alamin kama tara kamar yadda kake gani ina fata an fahimce ni eh rabbus samawati wal ardi wa bainahuma in kuntum muqinin ba a bukatar tambaya akan rabbu waye ne ya halitta har Abu Jahl ya san wannan amsa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaquluna Allah da haka philosopher da suke cewa est-ce que Dieu existe ashe Abu Jahl ya cere musu ah ya cere musu tun da lokacin da ga aya ta sauka Abu Jahl yana da rai ina fata an finci eh su suna tambaya est akwai Allah eh est-ce que akwai Allah wai tambaya ce alhali ko annaba mi suke cewa afillahi shakkun fatiris samawati wal ardi cikin kasancewa Allah ana shakka mida ga sammai da kasai wayi su kai kai su ko su sun kai kansu amma saboda tsallin kafirci sai ya ce a sai la nature qui se transforme wai nature ta ga caccanzawa kaga Abu Jahl ya tsere musu kuma wannan mazhaba tana nan mazhabu shak sun kawo shi a cikin kasashen musulmai gaddiba su Descartes da su da Hausain da ya kwado kasar Misir da sun dauka wai mazhabu shak komai sai an fara da shakka sannan zuwa ga yaqini sufaye sauran suka dauke shi tun mazhaba ce ta falasifa sai ga sun ce a komai a fara da shakka kina mu fara da akwai shakka akwai Allah sai mun kawo da dalilai mu fara da shakka Qur'ani ba gaskiya bane sai mun kawo da dalilai ina ma har ya dalili ka ba kan ka wahala eh sha'ir yace wa kaifa yasihhu fil azhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalilin eh rana ta hito kuma ce ana bukata wanda dalilin ne yake bukata hmm za ta lokaci ne za a yi ko ba haka ba to Allah ya kyauta don haka fir'auna ya san da akwai Allah hatta da namarud da wanda suke cewa sunan shi namarud da yake nassi na qur'ani ko hadisi bai tabbatar da sunan shi namarud ba kuma babu nassin da ya kore ya ce sunan shi ba namarud ba don haka sai mu tsaya tsaka tsakiya ba mu tabbatar da shi kuma ba za mu kore shi ba ina fata ana fahimta ta yayi iddi'a'in rububiyya dan yace ana uhyi wa umit qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafara kaga da an kace ana zuwa da rana ta gabas ta fadi mutu ya kawo tashi da mutu fadi gabas shikenan sai shuru amma kuma ibrahim ya san ai hujjar da kafa da ya kashe wani mutu ya bar wani mutun da rai ai ya san da ba gaskiya bane to amma dan kai ya bata mishi da lokaci a cigaba da cece ku ce kuma ya dauki hankalin mutane shi sai tashi zuwa ga abin da bai yiwa amma shi fir'auna don ta'addanci sai ya ce shi ilahunna ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghayri can da iskancin ya kai iskanci sai ce kai ma ba ilahunna ba rabbuna rabbu kuma ko cikin ubangiji ubangiji ya ce to shine at-tab oga tare da cewa rububiyya da uluhiyya ai ba sa dauka il ta'addud sai ce ana rabbukumul a'la shine ubangiji rabbu al-khaliqu al-maliku al-mudabbir wanda ya halitta kuma ya mallaki komai kuma yake tafi da to ko cikin alloli shine oga kwata kwata to kai kaji wanda ya tiyahi Allah in wani ya tiyahi ka kai a hankali akwai wanda ya tiya ma Allah ba gaba ne tau karshen iskanci kenan ko don haka duniya ba wani abu wanda zaka kawo sabu duk wani iskanci da zaka cewa na akwai wanda sun kai sun yi sun kare sun tafi shi fir'auna ma cikin alloli ci shi na oga kwata kwata na fata an fince ni to amma abin ban mamaki ya za a yi aka abin nan Allah ce fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin istakhaffa asirin shi daga al-khafif na abin da bai da nauyi istakhaffa sai ya doki hankalin su kamar hankali ne karamin hankali wanda bai da nauyi ma'ana yayi wasa da hankalin su inji malam Bahaushe fa ata'uhu kuma sun kai mai da'a shi yasa in mutun ya rena maka da hankali kuma kai yadda rena maka da hankali to ba kai ne abba sabin da kai ba shi ne abba sabin da kai ba kai ne abba sabin da kai ba domin akwai mu'ahilatul uluhiyya abubuwan da suke nuna mutum manzo Allah abin nan abubuwan da suke nuna uluhiyya kamar kasancewar ubangiji kasancewar shi ya cancanci abauta masa ko ko ya cancanta ya kasance shi ne ubangiji to sai ka dibe su duk wanda ya ce maka shi Allah ne ko wanda zaburi ana samun yanzu nan ma mutane yanzu suka ji wani ya tuma ya ce shi ya wuce shi Allah ne cikin mutane ma yanzu ana samu ko ba ka dan to amma akwai abubuwan da ake akwai su Allah yana da sifofi shi Allah wahidun ne fi dhatihi wafi sifatihi wafi asma'ihi wafi af'alihi ko ba kanan bane to wanda yace shi Allah ne sai a tambaye shi fir'auna yace shi Allah ne yana cin tuwo ko bai cin tuwo Allah na bukatar tuwo jama'a inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin fir'auna yana zuwa dush ko bai zuwa in yin zuwa dush ciki ne ya cika ni zai yi ya duka ya gashi to yanzu katon kaddara mai duka dushi zai ce ma Allah na kuma ka yarda katon kaddara fir'aun na da mata ko bai da wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu imra'at fir'aun ko ba ka da bane to kuma ya za a yi Allah shi bukatu mace da daddare a yi ta rigima sha biyu na dare ta ce a a yi ta bala'i ka san mata su ba ruwan su dan kai ustazu na ko mallan na ko ne mace ba ko annabi kake mace in ta tashi sai dai a hankali gaji Allah ya ce daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'at nuhin imra'at ruh mata annabawa ne amma sun imani da su ka kusan sai an sai an sha dakkama irin su annabi nuhu shekara 950 sun kai suna wa'azi wa'azi kadai wala qad arsalna nuha ila qaumihi falabitha fihim alf sanata illa 50 ama ba wai shekaru shi na 150 ba wa'azi shekara 950 amma gogon ya taki imani shi yasa wadanda sun kace awwal munafiq in ana son ai istinbati qur'ani bai taba fadin wanda ya fara munafinci a duniya ba ko kuma hadisi amma an kai istinbati karkashi ana gane mata annabi nuhu ita ce farkon munafinci a duniya dalili kuma waɗancan ƙurunu guda goma sun kasance akan mi akan tauhidi annabi nuhu shi a farkon da anka turo bayan abin ga to ita ko ba ta yi imani ba amma kuma ta ɓoye kinan sai a ce awwal munafiq ta cici ka cici ta wadda malamai ga kawo sai an yi istinbat ina fata ana fahimta ta to don haka kada wani yayi maka wayo mu ahilatul uluhiyya kristoci sun ce yesu almasihu Allah ne ko ba haka nan bane sai a ce musu to gashi sun yesu almasihu Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ko qul faman yamliku min allahi shay'an in arada an yuhlika almasih kaga in Allah so halaka shi bai halaka shi to Allah aka halakawa ba yawa halaka Allah wa ummuhu da mahaifiyar shi Allah na da uwa lam yalid wa lam yulad wa man fil ardi jami'a da wanda ke bisa doron kasa nan kuma nan ana so a nuna maka cewa inda shi Allah ne da in Allah zai halakar da magoya ban shi zai ba su mi zai ba shi zai ba su kariya Allah da bai iya kare magoya ban shi kaga ai ba bai san Allah ba mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani ta'am Allah ga can abinci baya ci to duk ayoyin sai ka dauko su ahilat kana nuna wa yanzu kana gane cewa wannan bai cancanta a ce mishi Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shi ke a cikin zatinsa a cikin sunayensa a cikin sifofinsa a cikin ayyukansa wallahu ta'ala alam mun fahimci wannan ko malam yace to wa min amfilatihi qawluhu ta'ala yana daga cikin misali na wato a faɗi abu cikin alkur'ani sannan kuma sai a zo a bada amsa shi an faɗe shi can amma wani wuri sai a zo a yi tambaya kuma sai a bada amsa to tunda an yi tambaya ai an kawo hankalinka shi yasa yana daga cikin abin da ke sa mutum ya samu ilmi shine ai tambaya kan abu ko ba kai kai tambaya ba yanzu an kai tambaya sai hankalin kai koma shi yasa malamai suke yin tambaya ko littafi akan siga ta su'al wa jawab yanzu idan mutum ya karanta a hallari wani littafi da ake cewa a hallari to galibi sai kai sakara tun da ya mishi bai fahimta shi amma in an ka dauko wannan a hallari mai su'al wa jawab sai ka iske tambayar da an yi ta tasa hankalin ka ya dawo ina fata kuna fahimta ta sai ka ɗauko tambayoyin da sun ka zo cikin Qur'ani yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka ga amsa na kuma Allah ya basuwa na fata ana fahimta ta bincike ne wanda yake mai yawa fatawa rabbus samawati wal ard fatawoyin da Allah ya basuwa Allah ma yana bada fatawa yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala fatawa Allah kenan ibn al-qayyim al-littafi fatawa imamul muftina fatawa shugaban masu bada fatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattaro hadisi da tambayoyin da aka mishi daga nan ga fatawoyi na sahabbai wanda suka bada fatoyi ga fatoyi na malam na tabi'i da na tabi'i tabi'ina ga fatoyi na mazhabobi alamar ril usul ga fatoyi na majami'a nawa zaka bincike kansu nawa ka sani haka na tinkahu da karatu ina fata ana fahimta to sai ka tattaro su fatawoyin da Allah ya basuwa fatawa Allah kai tsaye direct da dimidiminta cikin qur'ani kuma ko dan qur'ani ne kake awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha to qul huwa min indi anfusikum kace Allah na ya bada ga fatawa hau ba shikenan ba wani an ce Allah na fatawa Allah Allah ya bada fatawa wani hankali ne ya tashi kakka ji tsoro akwai ayat qur'ani ko dan qur'ani ne shi na baka lahiya maliki yawmiddin Allah shine ya mallaki ranar sakamako ko ba haka nan bane akwai kuma maliki yawmiddin ko ba haka ba kira'o'i guda biyu ko mu ce aujuhu na karantawa imamu asim da imamu al-kisa'i da imamu khalaf da imamu yaqub su sun ka karanta da maliki yawmiddin sauran sun karanta maliki yawmiddin to duk babu matsala in an ce maliki tadullu ala al-milkiyati an gane ko fil a'yan maliki wanda ya mallaki abu yana da alaƙa da al-milk fil a'yan ka mallaki gida malikul baiti kama kanan bane in an ce maliki to ya dullu alal milkiyati wa tasarrufi fil amri wan nahi mulki na bada umarni da hali yana yi wa sarkin gari ko ba haka nan bane shike da umarnin ya sa ayi ko a hana amma bai mallaki gida ba ma cikin garin shi ko kasar shi misali ko ba haka nan bane dan haka mallaka umarni da hani daban mallakar gida daban ko ba haka ba yana yiwuwa kai an da gidanka ko ba ka nabi kai ka aure mace to an ka aure mace wa ke ba da umarni wa ke ba da hannu mai gida ko miji to kuma yana da gidanta ne kaga ita ta mallaki gida ka kai ka mallaki umarni da ba da hannu na ji kun yi dariya muna saudiya muna saudiya muna karatu a rabitatul alamul islami akwai wani dokta da ya karantar da mu profesa da ana kiransa ustadu doktor wani abu ne tahan ba mahmudu tahan ba mahmudu tahan shi mai tasirin mustalahul hadith ne mustalahul hadith shi wannan ina ganin abdul muhaimin tahan shi kenan aka zo fassara aya ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna mi Allah tukhrijuhunna min buyutihinna kaf ko fitar da su daga cikin gidajen su tunda in saki na ɗaya ne ko na biyu ai mace ba ta fita ko sai na uku ne tunda yanzu ba yadda za a yi ta dawo gare ka sai ta koma gidansu malam sai da ya sharha ya bayani sun ce to akar maka Allah tunda Allah ya hana a fitar da su wai kamar yanzu in gidan ya zaman to wai nata na kakana da ai malam ya ce ka dauki ka dauki sakon ɗin ka sanin inda rere maka sakot ko mu ce jaka ko ya ce ya ce khul haqibatak abinda malam Bahaushe yake cewa dan da auren dangana sanda wai ma'ana gidan da kake zuwa in ka aure mace gidana ta nisan da kaɗai zaka zuwa ka jingini yasa akwai hatsari yana da wahala mace ta zamanto kai ba mace ba ko ɗanka duk mutumin da ya zamanto shi yake mallaka abu in kana kusanta shi to zaka ga maka kaula kanci kya ɗanka in yana da kuɗi ko yana da mulki ko yana da dukiya kowane ne bakinka da mutane ku mutunta juna to idan ka aure mace galibi mace in tana da dukiya ba za ta maka biyayya ba kuma wannan ba wai abin da ke ɗari bisa ɗari ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aure Khadija kuma kana biki sana dukiya ko ba ta da wani girman ka tai ba ta yi ba ta ne mai albarka amma kalla ba yujud hada bature yace in kun kai rikici ya zama abin da tura suka ce sai ta ce ramaste bagage ramaste bagage yanzu ka san inda kai don haka akwai hatsari in ba imanin mace ya kai imani ba to ko tana da imanin nan ai hattara dan ka a zo ai soyayya ta sati guda soyayya ta karewa wani abu ya biyo baya wallahi mace in an kace maka tana da dukiya ko tana ganin ita yar dangi ce ko tana da kyau musamman kyau in yayi yawa galibi mace akwai hatsari zama da ita musamman ga mutumin da yake son ya zama to zai ma addini hidima ba a ce ba a samu ba wallahi ana samun waɗanda duk suna da waɗanda abubuwa amma ba su ɗauke su ba da muhimmanci sun ɗauki addini fiye da muhimmanci amma kalla ma yujudu haga yana da wahala don haka almilkiya malik wanda ya mallaki abu almilkiyatu fil a'yan maliki almilkiyatu fit tasarruf fil amri wan nahy an gane ko dukkan su kuma sun tabbata ga Allah subhanahu wataala maliki an gane ko wannan lafazin ya tabbata cikin alqur'ani qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha hadda mulkin Allah ke mallaka shi ko ba karan bane sannan kuma maliki ya zo limanil mulku al yawm an gane ko qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ko ba karan bane yana da mulki to dan ka hada waɗannan duka sifofin sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga malaman sarfu sun kace ziyadatul mabna tadillu ala ziyadat al ma'ana to alaga hali malik siga ce ta mi fa'il ko ya zama to sifa mushabbaha ko siga mubalagha to shi ko malik ismul fa'il ne to waye ne fi karfin ma'ana da ismul fa'il da as-sifa al mushabbaha wane ne fi karfin ma'ana fa'il ko kuma ce siga ta mubalagha mubalaga ta fi karfin ma'ana to kaga nan an saba wa ka'idar sarfu da take cewa ziyaratul mabna tadullu ala ziyaratul ma'ana amma fi haqqillahi ta'ala ba milkin Allah cikakken milkiya ne Allah mallaka abubuwa da ya cikakka ce shi yasa Allah abubuwa sun uce mishi an gane ko sannan kuma umurnin Allah da hanin Allah cikakke ne ina fata an fahimce ni ba mai wa Allah umurni amma kai tana yiwa kai kana ba so ana baka ina fata an fahimce ni kana DG akwai ministar saman ka kaga ministar shi ke baka umarni kai kuka ba na kasa gare ka umarni to shi Allah bai don daga bashi umarni babu shi in kuma akwai bismillah fa innahu lam yubayyinhu mana yace bai bayyana ba mi ake nuhi da maliki yawmiddini huna anan ma annahu waqa su'alun anhu cewa tare kuma su'al tambaya ta zo a cikin alqur'ani akan haka wa jawabun fi mawdu'in akhar da amsa tare da shi wa huwa qawluhu ita ce fadar Allah wa ma adraka ma yawmuddin wa ya sanar da kai abin da ake nufi da yawmuddin ranar sakamako thumma ma adraka ma yawmuddin wa ya sanar da kai abin da ake nufi da ranar sakamako ko ba ka ba sun ka ce in ka ga adraka ta zo fi ilimadi amsa na tahi in ka ji yudrika to amsa ba ta zuwa wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba ina fata an fahimci to wannan yini in baka san shi ba yawmuddin gashi nan yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai ba ta amfanin wata rai da komai nan sai mun yi hattara na ana nufin kafirai ba musulmi ba domin ƴaƴanka suna amfanin ka kana lahira suna kana samun ladan suna karatun alkur'ani abin da ya kama da haka sannan kuma mu'minai za su ceci juna waɗanda Allah ba su iko ko wala yashfa'una illa liman irtada ko ba ka dan bane da mala'iku da mu'minai shi yasa kafirai Allah ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in masu aqida ta babu ceto a ranar tashin yau sai ce yau la tamliku nafsun li nafsin shay'a sai su rabe da ita sai su ce irin ma mu'tazila ne su ce ceto guda ne ‘ya'yanka da kai in suna karamar daraja sai Allah kai su ta sama wallazi na amanu wata ba a tuhum zuriyatuhum bi imanin alhaqa da bihim zuriyatuhum ko ba ka nan bane shikenan sai ce wannan ceto ɗaya akwai amma ba sai ran ceto ba a'a ceton da babu shine ga kafirai kuma ceton da babu shine sai wanda Allah ya izini in ba Allah ya izini ba a yi man dallabi ya shafa inda hu illa bi iznihi sannan kuma wala shafa'u da illa liman irtada dan haka da an ka ce la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a ko la bai'a fihi wala khullata wala shafa'a duk an kore nan nafiyu ne an kai am amma kuma makhsusun la bai'un fihi anti babu sai da saurara tashi alkiyama wala khullatun babu abokantaka wala shafa'a babu ceto sai to kai kaji ya an ka ceto shi babu abokan babu sai da sayarwa babu khulla kuma shafa'a ta shigo sai ta musu a akwai bai'u amun ne maksus akwai kuma hulla amun ne maksus sannan kuma akwai shafa'a shi ma amun ne maksus la bai'un fihi babu sai da sayarwa akwai inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih Allahu Akbar.
khulla kuma akwai ta al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin kaga ya dauke ta mu'min shikenan shafa'atin kuma wala yashfa'una illa liman irtada sannan kuma man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idni akwai ceto na Allah da na manzanni da na mala'iku da sauransu don haka ai hattara kan wani yanzu da ayar Qur'ani ce da su saba ma aqida ta ahli sunna wal jamaa yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da rai ba ta amfani wani da wani abu wal amru yawma idin lillah umurni ga Allah ne anan kafin mu tsaya tun da lokaci ya kai karshe na farko shi ne cewa an ce maliki yawmiddin Allah shi maliki ranar sakamako to nan yana daga cikin almafahim kun san almafahim mafhumul mukhalafa guda takwas ne guda bakwai ne suke da abin nan guda an yi sabani mafhumul laqab shine wanda malamai suka ce ba a aiki da shi sai in an samu yana dauke da wata illa to an ce Allah shine mamallaki ranar sakamako to ranar da ba sakamako ba wani ne mallake ta Allah to nan ba ka yi amfani da mafhum ba ka cewa to a an ce Allah shi mallaki ranar sakamako to ranar da ba ta sakamako ba wa yake da ita Allah yake da ita wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana bada mulkin shi ga wanda ya ga dama a Allah yana damma wani mulkin sa yu'ti ba'dha mulkihi sashen mulkin yake ba sa domin Allah ya baka mulkin shi gaba ɗaya to ai kai ma ka zan Allah ko ba haka nan bane duk wanda ya samu mulki wa ya bashi Allah waɗannan ranakun wa yake da mallakar su Allah subhanahu wa ta'ala sai zaman to sai ka gane cewa shi mulkin bayi mulki ne ƙwariya ƙwariya babu wanda adda mulki mutlak shugaban ƙasar America idan ya je rasha shi bako ne ko kashe shi ana iya mulki shi ba wani mulki bane a can ba haka nan bane kwariya kwariya ne duk mulkin ka in ka tayi cikin mulkin wani wallahi ka zan bako kuma in baka yi annaba da waya ka fito lahiya mun fahimci wannan da kyau na ɗaya kenan na biyu kai mulkin ka yana da iyaka ko ka mutu ka bar shi ko ko a kwace shi wake da cikakken mulki Allah shi yasa ce qul illahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha kaga zare shi yayi amfani da kalma ta annasu kwace shi kana so baka so sai ba wanda ya ba shi yasa dukiyar ma ta Allah ce lillahi fi aikikum aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fi khalifa ne Allah ga ma sai ya kwace babu wanda yake so ya zanta talaka musamman mai kudi a ce ya zanta talaka yana son haka bai so to an ka kuma ya zanta talaka dan duki annuwa ka ba ta shi bace ta Allah ce Allah ne yake juyar da ita asbabu zahira wal batina suna ga hannun Allah kuma akwai asbabu zahira ai kasuwanci aje kasuwa a nemi kudi akwai al batina shine waɗanda shi Allah ya niyyar aka samu ilimi akwai asbabu zahira wal batina a tai makaranta zahira ne a samu ilimi batina ne sai Allah ya gada ba na fata na fahimta mulki a neme shi ta huska asbabu zahira ko ta hanyar bokaye da malaman tsibu a yi shirka a kafirta ko a neme shi ta huska ƙuri'a ko a fuske shi ta huska bindiga zahira ce albatina sai da yarda Allah subhanahu wataala dan da waɗanda suke bayarwa duk ɗan siyasa ba ɗan ɗan adawar da waɗanda ba ɗan adawar ba ba mu ce dukkan su duk ɗan siyasa yana zuwa wajen boka ko malamin tsibu amma sai mutum goma su ta yi ishirin kuma a da ɗan adawat da wanda ba ɗan adawat ba ko ba haka ba in an ta yi abin karo na biyu wanda ake zuwa duk su je su ga bokayi da malaman tsibu kuma guda ke samu to kaga inda malaman tsibu suke ba su nan wanda ya faɗi bai dace a ce musu ba shi ba ko ba haka nan bane da haka wannan asbabu zahira wal batina kidan shi yasa ka nemi yarda Allah subhanahu wataala rana ɗaya za ku fara karatu da wani Allah ya ɗaukaka shi akan ka saboda karatun da Allah ne subhanahu wataala neman yarda Allah shine abin da ya kamata mu yi don mu samu cin nasara mun fahimta ko ga wani kuma sai ka fi shi ilmi kuma ya fi ka amfanin al'umma saboda niyyar ba ɗaya bace rubba amalin qalilin kabbarat hunniya wa rubba amalin kabirin qallalat hunniya aw sagharat hunniya za ga mutum yayi aiki mai yawa amma niyyar sai ta zama to ba mai kyau bace ko kuma tana da rauni tsakaninta da Allah sai ake kuma dan kadan aiki dan kadan sai ga Allah ya sa mai albarka ya zama mai yawa abinda ke nuna maka wannan muhimmancin ikhlasi kenan masallaci wuri ne wanda Allah ya fi kauna amma da yake in ba don Allah an kai ba sai koma mazbala wurin jefar da shara ko ko zub da shara su ma abu ce wadda da an cire ta ba amma bukata ta yadda ta aka sai Allah ce kuma lada zai ba su a cikin aikin haji sun mali ya kudu ta fasahu in ka yi wannan asimi Allah zai baka lada amma wanda suka gina masallaci zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ka kusa wannan zamani yana da ku amma sai koma mi sai koma masbala والذين اتخذوا كو الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين سواء مسلاتي يقوم كرشي شرع ake zubawa saboda ba ibon Allah ba su ma kuma sai ta zama tolada ga ta ko abin da ake zubawa ce a masbala dan haka wallahi niyoyin na gyara su a gyara niyoyi kuma Allah ya taimake mu akan haka to ina ganin lokaci ya kai sai a abin da sai wancan darasin namu na biyu insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh